ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته yau juma'a shida ga watan jumada sani hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu daidai da talatin ga watan disamba miladiya dubu biyu da ashirin da biyu za mu ci gaba da sauraron fassar diwanin maulan musa ibn bayyafi shek ibrahim uniyas radiyallahu ta'ala anhu a zawiyar gidan alhaji aminu muhammad za mu ba shi abun magana ya buɗe mana da addu'a أكرمك الله بالسجن
فاتحة مع الصلاة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah ɗan uwa yau shehu zai yi mana karatu ne a cikin baitukan da Maulana Musa Ibn Faidati ya rubuta akan ayar da take magana akan akan ayar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin a cikin izu na uku izin sarwatu shujun fi madihin nabiyil mamun harafi na goma harfin ra'i aidan liqalbi min al-ashwaqi ma hayyar fikra Malam Muhammadu Sani da Malam Muhammadu Kabir da Malam Muhammadu Saminu za su ja mana karatun diwani, Malam Muhammad Bashir Yusuf zai ja mana bakin diwani, shehinmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai yi mana fassara, akarmakumullahu bismillah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نبي من الأشواق ما علي الذكرى وأبليت فيه السماع عند الموالد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله والدي ولو عندي ومعي دوائي غيري عن الحج لا شيء لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا ذكر المختار حدث يا هادي بتدليل ما يريد ولعله من الذكرى لا إله إلا الله محمد
Awa dai zan yi. awa ɗaya za yi ya ake da yawa ba ko mutane da yawa ba masu jaya ba da yawa Ba duka za yi ba. Ake biyar biyar ya kamata ta yi. Mun fassara baiti biyar sai a samu. سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاتح لما خفي من معاني الألفاظ والشكر له على ما من به علينا من مصاحبة العكاظ والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل يا طاعة مولاه بما وآتنا لي والإبلال وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين أتنوا بالعلم تعلما وتعليما حتى كسر فيهم العلماء والكفار حق قدره وبالدار العظيم. أيوة Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية barkanmu da yau barkanmu da wannan yammaci za mu ci gaba da sana'armu wadda muka fi kwarewa cikinta ita ce soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna cikin diwani na biyu a na uku salwatu shujun fi mani nabiyil mamud Mm.
بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai وصلى الله kiran Allah ya tabbata على النبي a الكريم bisa annabi wanda yake mai girma حرف الرأي harafin ra'i in ji maulana shekul islam wata harafin alam a shekara da ibrahim yana كتب الشيخ رضي الله عنه في وعفو.
أول الصفحة wannan harafi lokacin da shi ibrahim radiyallahu ya rubuta shi sai da ya rubuta a farkon warkar wannan kasida الحمد لله ya ce yabo da godiya sun tabbata ga Allah.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Babu abun bautawa da gaskiya ce kai sarki da martaba da girma ya tabbata gare ka. Ina kamun ƙaba da annabin rahama cewa na yi ikirari cewa na zalunci kaina.
مشيرا إلى أن القصيدة على حروفها Me yasa shehu ya rubuta aya a kiranta da a watan makarubi addu'an masu bakin ciki masu damuwa wanda ya shiga cikin wahala ko kunci ko talauci ko masifa ko bala'i ko annoba ko wani abu mara daɗi to idan ya roƙi Allah da wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala zai yaye masa kuma shi kanshi wannan harafi yana da kyau duk wanda yake cikin damuwa ko kunci ko talauci ko matsi ko masifa ko annoba ko bala'i ko tashin hankali ko makiya to ya karanta wannan kasida kafa uku ko bakwai Allah zai yaye masa duk wanda ya shiga cikin kaskanci ko kewa ko kadaici ko annoba ko masifa ko talauci ko bala'i to ya karanta domin imamu tirmidhi ya fitar a cikin kitabun da'wat da hakim a cikin mustadrak da ahmad a cikin musnad cewa ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ما من عبد يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له babu wani bawa da zai roƙi Allah da wannan aya wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina sai face an amsa masa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ce اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى دعوة يونس بن متى sunan Allah nan mafi girma wanda idan aka kira shi da shi yake amsawa in aka roƙe shi da shi yake bayarwa ita ce addu'ar annabi Yunus ɗan Matta shi ne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shi annabi yunus alayhi salam sunansa yunus sunan babansa matta sunan babarsa zada yana daga cikin manzannin allah ya zo a cikin alkur'ani ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim وإن يونس لمن المرسلين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذا وقع إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق الله العظيم
صدق الله العظيم النبي يونس عليه الصلاة والسلام yana daga cikin zaɓaɓɓu a cikin annabawa a wurin Allah. Har annaba alaihi salatu wassalam yana faɗi a cikin hadisi yana cewa la tufaddiluni ala yunus ibn matta shi ne har waɗansu cikin mu suke dogaro da wannan wai manzala salatu ya ce kar ku fifita ni akan yunus dan matta kar ku fifita ni har ma akwai ruwa da yake cewa la yambagi li abdin an yaqula ana khairun min yunus ibn matta bai kamata ga wani bawa ya ce ni matsayina ko darajata ta fita annabi Yunus dan Matta ba da amma kar mu manta annabi alaihi salatu wassalam wata rana a Jabir dan Abdullahi ya ce ana muna zaune a masallaci sai gashi ya shigo yana shigowa muka mike bai kula kowa ba kawai sai ya hau mimbari yana hawa mimbari sai kalle mu ya ce da mu man ana sai muka ce an ta rasulun ba sai ce ajal ajal ajal na ce man ana sai muka ce an ta muhammad bin abdullah sai ce ban ana sayyidu waladi adam wala makhair ya hau mimbari ya kalle mu ya ce mana ni waye muka ce kai ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wai lallai ni manzan Allah ne amma ban da wannan ni waye sai muka ce kai ne Muhammadu dan Abdullahi dan Abdul Muttalib dan Hashim dan Abdul Manaf sai ce a ku bar wannan zance ni ne shugaban ƴaƴan Adamu gabaki ɗaya sallallahu alaihi wa alihi musamman to shi annabi yunus alayhi salam mahaifinsa wali ne daga cikin waliyan masallacin kudus ya auri mahaifiyar annabi yunus wadda ake kiranta zada ta ba shi shekara ɗaya sai da suka shekara shi ya shekara saba'in ita ta shekara saba'in da daya ba su samu ƙaruwa to sai suka damu da suka damu wata rana sai ita mahaifiyar sai ta ce wa mata ƙumbina hatta na tsallaha an yanzu kana waladan salihan mubarak ta ce masa ka tashi wasu ma suna zuwa kai musu addu'a Allah ya amsa mu ma tashi mu je ni da kai mu addu'a Allah ya ba mu da mu albarka managarci sai mata sai ya ce mata ma da labtumin rabbi shay'an min umuri dunya walakin sa'altuhu an yahshurana fi zumratil anbiya'i qumi hatta tattasili min al-ayn allati ittasala minha ayyub alayhi salam wa nusalli hunak wa nas'alu Allah ta'ala zalik sai ce to ni dai tun da nake ban taɓa roƙon Allah duniya ba ban taba cewa Allah ya bani duniya wai to wani su je ce kun lahiran ma ba mai buro ke shi ba dai ce lahiran ma mu ba buro ke shi ba ba dai duniya dai da to ni dai ban taba roƙon Allah wani abu da daga al'amarin duniya ba amma na roƙi Allah ranar aljama ya tashi mu a cikin jama'ar annabawa na duke shi wannan to kin ga tashi je kiki wanka a ƙoraman nan da kakanki annabi ayyuba yi wanka ci lokacin da ki ya amayo shi je ki wurin ki wanka dama jikar annabi ayyuba ce idan kika yi wanka wani salli huna sai yi sallah a wuri sun mana tsarin ba ta'ala zai sai mu roƙi Allah ya ba mu da mai albarka shi kenan sai suka tashi bayan sun yi wanka sun yi addu'a sai shi mata sai ya ce mata kadista jaban lahu du'a ko kuma a wata riwaya aka ce bayan sun yi sallah sun kare sun yi addu'a sai suka ji hafizi wani mala'ika ba a ganinsa yana kira da babban murya yana cewa ya mata kadista jaban lahu du'a sai ce alhamdulillah ita ma ta ji. To daga nan sai suka tashi da shi da matar suka je wani wuri ana kiran wurin Haziratu Taubati. Haziratu Taubati a nan ne aka yaƙi masu bautar ɗan maraƙi. A nan ne aka yaƙe su. Suna zuwa Haziratu Tauba sai ga mala'ika Jibril ya sauko ya kafa kubba a wurin. Suna zuwa kuma ranar Ashura ne abin ya faru. ranar ashura ne suna zuwa shi kenan sai malaka jibril ya ce wa shi mata da sura dan adam ne ba ba wai da surar malaika da surar dan adam ya zo ya kafa kubba sai ya ce musu ku shiga ku shiga cikin wannan kubba da izinin Allah suka shiga to wannan shigar da suka yi a nan ne suka samu cikin annabi Yunus alaihissalam a cikin wannan kubba da aka kafa ta a cikin hajjiyar taubati a nan aka samu cikin sa alaihissalatu wassalam to ya cika wata hudu sai baban ya rasu kuma bai ba komai ba sai ya buzu sai sanda sai butu eh da yanzu ne zai ce sai ce a san wari da su da duwatsu ne da kwallon dabino ko da su zamanin su ba a kai ga nan ba kiran allah kurum ake ba lissafi ƙwarai kuwa ƙwarai da gaske shi kenan sai ya koma ga allah mari da sabata da komai a duniya sai kwano guda ɗaya akushi shi ma akushin ta gaje shi ne na kakanta ne annabi harun annabi harun akushinsa ne to kullum da safe in ta daga hannu ta rufe ido da ta buɗe sai ta ga abincin da rana ma in tana ji ma in ta daga hannu ta rufe ido tana buɗe sai ta ga abincin rana haka da daga kullum abin da ake mata ke kaga waliyan banu isra'ila kenan to ina ga waliyan zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi fa ba kyau mutum ya ringa sukar bayan Allah waɗanda Allah ya yarda da su waɗanda Allah ya yarda su a ƙarƙashin wasu annaba yanzu wannan mahaifiyar annabi Yunusa ce amma da za a faɗo ta kususiya ta mahaifiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka ga jirgin ya ɓaci sai ka rasa wannan hoyo wani irin al'amari ne wanda ya kamata ka ji daɗi ko ba ka karanta ba ni ban ce ku ba na'am labari mai daɗi ko bai da asali ina son shi labarin da ya fi shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai daɗi wanda zai fito da martabar sa fili babu na kasu wallahi ko bai da asali ina so ko kuma kuna so saboda haka duk wanda zai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai magana ta fito da darajojin Allah sallallahu alaihi wasallam karɓa ka kalimar waya eh in a rubuce ne ka shafa a fuska ka shafa a kirji in ko ba a rubuce ba ne shi ne ya faɗa kai ka kama hannunsa ka sumbanci hannu ka gode da Allah ya sa ka ji To haka aka yi lokacin da annabi Yunus alayhi salam ya kai watannin haihuwa sai mahaifiyarsa sai ce rubiya a cikin barcinta sai ta ga kamar taurari sun faɗo cikin baitul miqdis ita kuma tana cikin masallacin to a nan ne naƙuda ya kama ta. sai ta haife shi alaihi salatu wassalam mala'iku suka sauko waɗansu na tarbi waɗansu kuma suka je suka kama iblis suka ɗauye shi sau da in aka bar shi ne wani motsi zai iya yin wani abu amma ke yi ya kai maza aka kama shi aka ɗaɗɗaure shi to da ta haife shi abinda za a lullube shi ma ba sai zaninta ta yaga ta lullube shi da shi wannan duk ku sani cewa duniya ba komai ba ce Allah ya baka imani ka haddace fatiha kana karanta salatul fatiha amma motar wani yalla bai tana damun ka duk kudaden da yake birge kudin da kuke tsima kuke jin jikin ku yana kaduwa da za ku ga hanyoyin da suka ratso suka zo wurin mai shi miyo ma ba za ka iya hadewa ba. saboda kazanta su ba duka ba waɗansu daga ciki ku gode wa Allah akan imani da soyayya da ya ba ku kar ku bari duniya ta ruɗe ku in dai har annabawan Allah za su zo duniya kuma duk wannan abun bai hana Allah ya bashi annabta ba to menene na garaje kar ku yi sauri har mutum ya je ya ɗauki kayan wani kar ku yi haka ci gaba da ambatan Allah da ƙaunar annabinsa sallallahu alaihi wasallam ku ci gaba da neman ilimi ku ci gaba da sana'a To haka aka yi da ta haife shi lokacin da ya kai shekara bakwai sai ya zo wurin mahaifiyarsa tana zaune sai ya ce mata layan bayi an ya kona muddata ayyami fil badana fa an biki sauban min su ya ce baba bai kamata a ce tsawon shekarun nan na zo na yi shekaru da yawa har shekara bakwai amma sai dai shi ne da wasa samun rigar sufaye in shiga daji kasan duk wani annabi da ka sani kafin ya zama annabi sai ya zama zakiru sai ya haukace a cikin zikiri ai dalilin da ya sa kike jin su mabiya duk annabin da aka aiko sai ce mahaukaci sai ce boka ai kafin ya ce an aiko sai da ya ratsa duwatsu da ta zuka yana kiran Allah to sannan kuma sai kawai kul atat ita duwa na gaishe shi duwa na gaishe shi to da ta ce boka boka wannan shi ne dalilin da ya sa ake danganta musu hauka kamun ka zama annabi sai ka yi zikiri sai wilaya ta zo sai jalba bayan jalba ka yi suluki sai annabta yasa bayan jalba dole a yi suluki bayan fana'i dole a yi bakai don an yi wannan sai kamala to sai sabon Allah sai su shi nan ya gaya mata wannan ya ce mata ki sa mini rigar gashi rigar fatar dabba irin wanda su ba ke sawa ni ma in shiga daji in ta duke na ambata ma in shiga cikin bayan Allah masu zama cikin kogon duwatsu fa akunu ma'ahum akhdumu rabbi wa as'aluhu najata minan nar ni ma in je in taidinta ubangiji in roƙe shi ku fita daga wuta ana nan da ya kai shekara ashirin da biyar sai ya gani a cikin ruya a cikin bacci ana ce masa bai gane maganan ba ba ana ce masa inna Allah tabaraka wa ta'ala ya amurka an tafiya ila madinatin ramla Allah mai girma da dauraka ya umurci ka da cewa ka tashi maza maza yanzu yanzu ka tafi birnin garin ramla fa inna biha waliyan min awliya'i ismuhu zakariya a wannan gari na ramla akwai wani waliyi daga cikin waliyai na sunansa zakariya ibn abdana ko kuma ibn yuhana dan abdana ko kuma dan yuhana wa inna lahu ibnatan fatazawwaj minha fatazawwaj minhu kaje za ka ga wani wali sunansa zakariya yana da iya ka ce mun ce ya aura maka ita ita ce matarka da gari ya waye sai ta she kama ga hanya ya tafi garin ramla ya dinga tambayan zakariya sai aka ce masa yana kasuwa da ya je kasuwa kawai sai ga wani mutum a cikin jama'a ana ta dariya ana ta hada hada ana ciniki nan ya ce wannan ne aka ce shi ne ya ce assalamu alaikum ya zakariya amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai waliyin Allah zakariya sai ce wa alaikas salam min aina araftani kai ma amincin Allah ya tabbata a gare ka aina ka sani da har kafa da sunana sai ce a raftukan bari hata bi manani wa umirtu an atazawwaja ibnatak jiya na ganka a barci a ruya sai aka gaya min sunanka aka gaya min sunan ɗanka aka ce zan aure sai shi da kariya ya ce wa ana aiki bari hata kazalik yadda ka ganin nan ni ma haka aka nuna mun ajiya sai annabi Yunus ya ce masa ya zakariya inna laka inda Allah manzilatan rahiya kana da matsayi babba a wurin Allah amma abun mamaki ta'ajjabtu minka ma kaunika bisuq tabiqu wa tashtari wa tabahak ga ka kasuwa kana ta kasuwanci ana hada-hada kana ta dariya da jama'a gashi kuma daga halar Allah ka bani labarin ka na ɗauka zan zo in ganka a cikin wani kogo ko in ganka a cikin wani lambu ko in ganka a cikin wata burka ko in ganka dai a wani wuri haka a takure kana zikiri sai ga ka kasuwa ana ta hada-hada kana ta shaida dariya kenan sai zakariya sai ya ce masa haka ne yadda ka gani din nan haka yake ita kuma abin da zai burge ka waɗanda sun kwana a cikin kogon dutse ba za su ji mu ba wurin Allah. Ya ce amma suq wal bai wa shira'u fa innahu ba zuwa kasuwa da siye da siyarwa wannan halal ne amma wasa addalika ala sirri kai mutumin Allah ne kuma kai annabi ne matsayin kai na gaban nawa zan gaya ma asiri na amma yanzu lokacin ka ne domin kai yawo ni kuma na riga na manyan ka zan dora ka akan wani abu bari ka ji ina da waɗansu asirai guda tara waɗanda suka janyo Allah ya girmama ni na farko mara dattu sa'ilan qaf tun da nake ban taba koran almajiri ba ko so da duk mai roƙo ni ba na koran shi in babu sai in gaya mai magana mai daɗi kuma akwai ba zan boye ba sai in bashi na farko ke na biyu wala akhartu zakata an waqtiha ban taba jinkin ta ba da zakka ba har lokacin ta wuce ni ban taba yin haka na uku wala bakhiltu wala mana'tu faqiran wala yatiman min as-sadaqa ni ban taba yin ruwa ba ni ba na ruwa ba na yi wa almajiri da talaka da maraya ruwa in dai suka zo zan ɗauki sadaka in ba su. Na hudu, wala na jistu sauban jadidan illa ta fattastu da khali ban taɓa ɗinka sabuwar riga ba sai na ba da tsohuwa. Ni ba na tara kaya. In na ɗinka sabo sai in ba da tsohon. Na biyar, wala balagani maridun illa uttu ban taɓa jin labarin wani mara lafiya ba sai na je na gaishe shi in dai na san shi da na ji musulmi bai da lafiya sai kawai in je in gaishe shi wani ma bai san da ba amma ni na san sai in je in gaishe shi na shida wala janazatin illa shari'atuha duk sanda naga ana jana'izan musulmi sai na raka ta har kabari na bakwai wala marartu bi qaumin illa wa sallamtu alaihim walau kanu sibyana ban taɓa wuce mutane na dan su a zaune ba sai na gaishe su ko da kananan yara ne. sai na ce salamu alaikum ba na wuce mutane haka sai na ɗaga hannu na gaishe su mutunta su in nuna suna da kima sannan wala kazzabtu fi hadithin tsaf ban taɓa yin magana na karya ba ko so ne tun da nake na takwas wa magani to ala ahli ni ba na fushi da kowa saboda na san duk abin da ka gani Allah ne yayi saboda ka ni ba na gaba da kowa zuciyata da kake gani Allah ne kawai a ciki ba kowa ce. Na tara, wala khalautu sa'atan min zikirillahi wa zikirin maut. Ban taɓa gafala ba daidai da minti ɗaya a ganni ba na zikiri ba na tuna mutuwa. Duk wannan zaman da ka gani ana dariya ana amma zuciya ta zikiri take kuma ina sanar da cewa zan mutu. Ba na manta wannan. Ban manta Allah ban manta mutuwa. Waɗannan abubuwa guda tara su suka janyo mun martaba a wurin Allah annabi Yunus ya godiya ya wuce lokacin da ya kai shekara arba'in wata rana ya fita daga baitul miqdis ya tafi siyaha yana bin dazuzzuka da duwatsu yana zikiri yana ambatan Allah yana ambatan Allah a cikin dazuzzuka kwatsam bai an karba kawai sai ga mala'ika jibril ya sauko daga sama malaika jibril na sako amma akan surar dan adam ba akan surar jibril ba a surar dan adam sai ya ce masa ya yunus inna allaha ta'ala ya amruka an tatawajjaha ila qaryatin nawa ya kai yunus Allah ta'ala ya ce in gaya maka cewa ka tafi garin nan mai suna Nainawa wata alƙarya ce daga cikin ƙauyukan Suriya وكان بها ملك من الروم وكان بها ملك من الروم يعبد إلها من دون الله فأوه إلى دين الله أقول سركي سركي الروم yana bauta ma gunki wani Allah to ka je Allah ya ce a gaya maka ka je ka kira shi ya zuwa ga addinin Allah amma Allah ya ce fa mu gaya maka kafin ka tafi shi wannan sarki duk wanda ya ce yana bautar gunki bauta Allah kashe shi ki zauna ka kuma sai ka tafi kawai jibril ya bashi a wai gai ne za ka tun da Allah ne ce aje sai aje mana ha in Allah ya ce aje ba za a je ba aje aje shi kenan sai annabi Yunus sai ya tafi wannan gari mai suna Ninawa kuma ya je ya hau saman dutse da ya hau saman dutse kansa ba hula kafarsa ba ta ya daidai dama ya riga ya fito siya hali a san a lokacin jiki ya raba shi shi bai ma san bai sa hula ba bai ma san bai sa takalmi ba wani ko wataƙila ma da za a gani za ka ga gashi buzu-buzu a kan shi da kumba ya manta kansa ya kira Allah ya ji babu shi sai Allah kuma saboda kawai ya tafi kansa ba hula kafarsa ba takalmi ya je ya hau saman dutse ya daga mu ya ce la ilaha illallah wa anna yunus rasulullah kawai sai mutanen garin suka taru suka ce kai kai ka zo ni ka zo yaro kai sai aka hau kujen yoshi kujen yoshi sai aka fara duka kamun ya ankara an sumar da shi suka mai duka ya suma da ya so sai Allah ya kira wani tsuntsu ana kiransa alwar sha'an da ce je ka teku ka je ka shiga ciki ka jike sai ka zo ka yi masa yayyafi a fuska ya tashi tsuntsun ya zo ya masa yayyafi can ya dan gingige da barka da ya farka ya koma gida Allah ya kira juri ya ce juriyu ina mutumin naka ya ce ai ya dauku ya ce to gaya mu ya koma kalla Allah ba ruwansa ce sai ka gaya mai jibrilu ka ce mun ce ya koma a kawai jibrilu yana zuwa shi da ta yi amfanin zikiri shi yasa in ba ka yi jazba ba akwai abubuwan da ba zai yi za ka dinga munafinta kanka tsakaninka da Allah amma in jazaba ko kashe shi za yi ma ya sani ne ana cewa Allah ce shi daɗin sunan Allah ko ya mamanta da abin da ya faru jiya kawai sai ya sake koma da ya koma ya sake hawa saman dutse ya ce la ilaha illallah wa anna yunus rasulullah karaf sai a kunnen sarki da sarkin bai dawa yan gari ne suka suka mai duka yanzu kuma sai kawai Allah ya sa iska ta ɗaukar gulma ta je ta kai wa sarki kaga abin da yake ba ba sarki hankalinsa ya tashi har sai da sufarsa ta canza saboda ɓacin rai ya ce me yake faruwa ne me yake faruwa ne na ji wata murya sai aka ce masa da kalafin madinatu gulamun fakirun majnunun yuqalu lahu yunus yasum anna fis sama'i ilahan yubar yace ku kamo shi suka ce wani wani wani wani yaro ne wani wani saurayi ne ya shigo cikin gari talaka rigar sama nufashi mahaukaci ko da kalli babu ba hula shi ne ke cewa wai a sama wai a kowani ubangiji wai ake bauta mai ba kai ba sai ce to kuje ku kamo shi aka kamo shi yana zuwa sai sarki ji wani irin gaban shi ya fara yana kallon sa sai ji gaban shi sai ce ku kai shi kurkuku aka kai shi aka je aka kulle shi da aka je aka kulle shi sai Allah ya ce jibrilu wurin da zai kulle shi ya yi duhu ko wace Allah ya hau mai gidi akwai duhu sai ce to kai masa kendir daga aljanna kai masa abinci da abin sha aka kafa masa kendir ma dare kamar rana ga abinci mai kyau ga abin sha amma ma ba sai sallah ba kai zikiri sai sallah sai zikiri je ka zikiri yana sallah a sarki ya ce shi mutum nan lafiya ina waziri waziri je ka tahomin da shi a kashe shi waziri na shiga ba sai rikin da ba ya ga abinci mai kyau shi ma yi ba Allah ba da ga abin sha shi ma yi sha ya ce shi ta gani da wannan abinci mai ce daga azan ubangiji na ne a kowane kawo sai ce wai yunus in amantu bi rabbika ma za ya suna umarni in yi imani da ubangijin ka me zai bani sai ce zai gafarta maka zunubanka kuma zai shigar da kai aljannarsa sai ce ana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah ni kam gaskiya na shi da kai manzo Allah shi kenan sai kawai waziri ya dawo sarki ce ina yake ya ce ai ranka ya dade akwai maganganu ya ce ina jinka ya ce wallahi ina shiga ne farko inda yake ya fi inda kake haske sannan abincin da yake ci wallahi ranka ya ba a taɓa ganin irin sa ba haka nan abin sha shi ke ne rike yi ya ce ranka ya a takaice ma ban yi fa na fi shi wallahi na mi ɗau yaran ka na sallama masa sai ran sarki ya ɓaci ya ce a je ɗauko annabi Yunus aka ɗauko shi aka kawo shi sai ce to mu ba za mu ma koyi ba amma ka fita mana a garin mu ka ɓata mu waje ka ɓata mana jama'a da sihirinka ka ga magana uku mahaukaci boka matsaci wannan kalmar ba wai yanzu ake yin ta ba da waliyai da annaba sun saba da ni farko a ce mutum mahaukaci idan wani abu ya faru wanda ya karfin hankali da tunani a ce asiri a ce boka da sauransu shi ke nan sai annabi yunus ya fita ya koma wurin iyalansa sai Allah ya masa waye ya ce masa ya yunus irji ila ninawa wad'uhum ila tauhid koma wannan garin ka sake kiran su zuwa ga tauhidi idan ba su yarda ba zan saukar da azaba duk garin sai na kona garin duka sai ce ya ubangiji ko za a sanar da ni menene alamar azabar domin in sanar da su in ce musu idan musu yarda ba ga abin da zai faru ga abin da zai faru sai ce kwarai kuwa ka gaya musu kwana uku fuskar su za ta yi fai kamar alli kwana uku fuskar su za ta yi ja kwana uku fuskar su za ta yi baki bayan kwana arba'in azaba za ta sauko musu to shi kenan annabi Yunus ya zo ya kira su ya ce musu kulu ma'i la ilaha illallah wa anna yunus rasulullah ya ku jama'ar ninawa ku faɗa mu haɗa murya tare da ku mu ce babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Yunus manzan Allah yake nan sai suka haɗu suka fara jifin shi suka fara zagin shi cin mutunci wulakanci da duwatsu suka kekketa rigarsa suka keta mutuncinsa sai ya ce musu illan tujibuni ila tauhidi ba da arba'i na yauman yanzu rabbi alaikum al'asa to ni dai na tausaya muku kuma na kira ku zuwa ga Allah amma idan muku imani da ni ba bayan kwana arba'in azaba za su zo ni na wuce kawai shi kenan sai wuce a shi eh azaba ta zo eh kaza kaza kaza kaza kaza bayan wucewarsa kwana arba'in na cika shi kenan sai fuskokin kowa ya bari waziri ya zo wani sarki ce ranka idan inda ka shafa a fuskar ya ce kai ni za ka tambaya ko kai za a tambaya kai da Allah jama'a ya ya fuskar waziri ne ai kowa ma fuskar shi bari ne kai dai abin da mutum da fage bari gaskiya bayan kwana uku sai fuskar tija kwana shida kenan kwana tara sai fuska ta yi baki sai hadari baki sai ya fara haduwa ya fara yi ƙasa-ƙasa sarki ya ce mutumin nan da gaske ne ba in ba a bi shi ba za a je jiki ba abinda mutumin ne ya faɗa haka yake saboda ka aje a nemo shi duk inda yake duniya sai musu duhu kenan aka fita neman annabi yunus abinda sarki ya fara faɗi shi da kansa ba ya ce musu izhabu wa kullum minkum yakfiru asnamahu bi yadihi kowanne ku tafi yake karya gunkin sa da hannun shi kowa ya je gida ya karya gunki sannan sai shi to a ga nemo annabi Yunus aka je neman sa ba a gan shi ba sai bakin ciki yi tsanani ga azaba ta to ga wanda zai dauke ta ba a san ma ina yake ba kuma gashi babu waya balle a doka mushi aka yi ta kama kama to dama shi waziri ya riga musulunta sai waziri ya ce ranka ya dade ni na ji shi annabi Yunus da kunne na yana cewa inna rabbi hadir ma kulli ahad ayyuha malik in kana Yunus kan mata fa inna rabbuhu hadir yace na taba jin shi yana zikiri yana zikiri yana zikiri yana zikiri da na musulunta sai ya ce mun ka sani biyun da kake Allah yana ta'ala saboda ka ranka ya dade idan Yunusu ya mutu ubangijin Yunus yana nan ba komai mu roƙe shi kawai shi kenan sai sarki ce eh lalle lalle lalle ce to kowa ya karya gunki kowa ya karya gunki eh a ce Allahumma Allahumma inna amanna bika inna amanna bika وصدقنا رسولك وصدقنا رسولك يونس بن متى يونس بن متى لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت wa anna yurusa rasulaka shike nan kawai ba sai azaba ta mutu shi kuma annabi yunus ya riga ya yi fushi shi ma ya ce shike nan sai Allah ya turo mala'ika jibril ya yi azaba ya dauki azaba annabi yunus shi kuma ya tafi yana can cikin daji da duwatsu ya bar garin sai kawai shaidan ya zo a sifar wani tsoho kawai sai iblis ya gan shi sai ya ce masa mina yi da jika ya raye kai makiyayin zo mana daga ina kake sai ce min karyati ninawa daga garin ninawa nake shi ya gane annabi Yunus amma annabi Yunus bai gane shi ba sai annabi Yunus ya ce kai fa halu ahliha ya halin mutanen Ninawa sai ce innahum intazaru al-azaba allazi wa'ada alaihim Yunus falan yati suna can suna sauraron zuwar azaba akwai wani mutum wani annabi ya ce Allah ya aiko shi ya musu alƙawarin azaba ashe ba wani azaba sau da ka suna na hankali su kwance kai bari ma an gaya maka ba wani irin hajjari ne fai mai sanyi yana musu wani yayyafin hayaki na ruwa mai daɗi a wani tsarin shi ke yan da biyu sun sai ɓaci sai ce la a uru ila ƙauni ba zan koma wurin jama'a ta ba wa karkar zabu ne su riga sun karyata ni to shi kenan daga nan kawai sai kama hanya kawai ba da ilimi ba ta wuce a nan ne matsalar ta da wali da annabi dole sai izini ya zo musu daga Allah ko hijira ba a yi hijira haka sai wani ya zo kar ka ce mutanen gari na sun matsa mu wallahi zan tafi in ka tafi ka haɗu da bala'in da yahuwa nan ka bari su kuma izini ya zo ita nan annabi yunus ya fita ya hau kwale-kwale jirgin ruwa sai da aka zo tsakiyar teku sai wata irin iska mai ƙarfi ta dingi wasa da jirgin za ka kibar da shi ta ko'ina har sai da ma mutanen jirgin suka kusa su dilmiya to sai aka yi ta addu'a aka yi ta addu'a aka yi ta addu'a annabi sai shiru da ce komai ba da ya shiru sai suka ce masa kai malam yi malatar umma ana kai me yasa ana ta addu'a kai baka addu'a tare da mu sai ce ana mahmud ni ina cikin baƙin ciki da damuwa ikali ne kawai sun suka ce kai malam labudda min as-safinati abdul abik tudhiruhu al-qur'a babu makawa a cikin jirgin ruwan nan akwai wani gudajjen bawa mai laifi wanda ya saba wa Allah za mu kuri'a wanda ta fada kansa za mu jefa shi ruwa ce bismillah akai kuri'a kawai sai ta fada kai shi sai ce wallahi ni ne lallai ni ne kar ku kama ni ku bani kawai tsalla kawai dindin kawai sai Allah ya ce nuwun wani kiri nuwun shi ne ake kiran annabi zun nuwun sai Allah ya tawarko tala ce to ga ajiya nan mun baka ba abinci bane ba eh kar ka kuskura ka tauna ka ajiye mana shi zuwa wani lokaci kawai tsalle ya fada kawai kifi ya haɗe shi yana haɗe shi sai wani kifin kuma ya haɗe wannan sai suka yi ƙasar ruwa ashe halwa ake so yi bai yi usuli ba ne kawai sai zai fara yi ci gaba da zikiri aka lankana masa yi dinga yi shi ne za ka ji wazan nuni in zahaba mugadiban fa zanna allan na kadar alai fanada fi zulmati allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to duk halittun ruwa sai da suka amsa masa wannan zikirin da yi ba wata halitta ta ruwa wadda ba ta amsa masa yana yi suna yi yana yi suna yi yana yi suna yi can sai mala'iku suka ce ilahana wa sayyidana wa maulana nahnu nasma'u tasbihan min makruh اللهم ارحمه واكشف كربته واخرجه من الظلمات ubangijinmu kuma shugabanmu matuƙicin lamarinmu mu muna ta jin tasbihi daga bakin wani mai baki ciki mai damuwa Allah ka ji kanshi Allah ka yaye masa damuwa Allah ka ɗauke masa bakin ciki Allah ka fitta shi a cikin dubbai ka kawo shi cikin haske to sai Allah tabaraka ta'ala siwa wannan kifi wahayi cewa ya fito bakin gaba ya ama yadda jikin annabi Yunus alayhi salam sai ya zo bakin teku sai yi amansa shi ne fanafarnahu bil arayi وهو التسليم وأنبتنا عليه شجرة من يقين وأرسلنا إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إليه حرزوا عند الجزاء فلولا أنه كان من المسبحين لا لابس في بدنه إلى يوم يبعث yasa ba a so idan ka shiga cikin bakin ciki ko talauci ko damuwa kai ta zuwa majalisa kana ba mutane labari wallahi gidana ba abinci wallahi ina cikin kunci wallahi ba ni da komai wallahi an dade ba ya albashi ba wal- ka cuci kanka ka dawwama a cikin wannan kuncin in ka shiga damuwa ita kiran Allah kawai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to wannan aya akan ta ne aka shirya waɗannan baituka da kuma lokaci yayi za mu dakata sai idan Allah ya ya kai mu zuwa a sati mai zuwa eh, to amma su masu kasidar sai mu ba su sirera in ya so in Allah ya kai mu zuwa a wannan wannan lokacin sai
لا لا إله إلا الله الله يا الله الله لا إله إلا الله الله يا الله الله لا إله إلا الله الله يا الله الله لا إله إلا الله الله يا الله الله لا إله إلا الله الله يا الله الله لا إله إلا الله الله يا الله الله لا إله إلا الله الله يا الله الله تنيل المنى والزلف شر آجلا فغيرك لا يطيع وانا وحولا يا الله لا إله إلا الله الله يا Allah ta mauta a lilla akwai badinan wa zahira fa inna ka khairul mursalina lana la ilaha illa Allah ya Allah Allah la ilaha illa Allah ya Allah bi sirrika ya khairal bariyati abada أمان المنى والموت للهدى